Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A hudubar mu ta yau an yi ta akan muhimmancin karatun Alkur'ani a cikin watan Ramadan. Godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki. Muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna tuba zuwa gare shi. Muna nema ya tsare mu daga shirin kawunanmu da kuma miyagun ayyukanmu. wanda Allah ya shirya da shi shine shirye wanda Allah ya batar da shi babu mai shirye da shi la tabbata babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai yake bai da abokin tarayya shine ubangijin na farko da na karshe na tabbata shugaban mu annabin mu masoyin mu mai citan mu annabi Muhammad bawan Allah ne ko manzon Allah ne zababban Allah ne kuma badadayin Allah ne Allah kai dadin tsira da aminci da albarka a kansa da alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi shi har zuwa ranar tashin alkiyama ba haka ya ku bayan Allah ina muku wasiki da ni kaina da tsoron Allah madaukakin sarki wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sauƙaƙa masa al'amarin sanan duniya ya kuma girmama masa lada ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki a cikin suratul baqara yana cewa wata ramadan wanda aka saukar da alqur'ani a cikin sa shirya ne ga mutane kuma bayani ne na shirya bayani daga shirya da kuma wato bambancewa na tsakanin ƙarya da gaskiya ya ku bayan Allah kuraya wannan wata kuraya lokutanku da karatun maganar ubangijinku shine babban guziri ga zukata shine babban shiri na haduwa da Allah madaukakin sarki ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki yana cewa cikin suratu Ali Imran ta ya ku wadanda kuka imani ku ji tsoron Allah ku bi Allah da takawa ku bi ku ji tsoron Allah cancanta tsoron sa kada ku mutu sai kuna musulmi zuciya takan yi tsatsa ta bushe rai yakan yi rauni wajen biyayya ga Allah madaukakin sarki saboda irin kataniya ta wannan rayuwar duniya da muke ciki wato babu wata al'umma da take bukatuwa da alkur'ani ga alkur'ani fiye da wannan al'umma da muke ciki saboda me alkur'ani yana sa zuciya ta yi taushi alkur'ani yana sa zuciya da ta lalace ta gyaru alkur'ani yana zamawa makaniki ga zukata duk wani cuta da ka sani na zuciya ambaton Allah yana maganinsa shi yasa Allah madaukakin sarki a cikin suratul ra'd yake cewa ku saurara ku ji da ambaton Allah ne kadai zuciya take samun nutsuwa yawan karatun alkur'ani maganan Allah madaukake sarki idan mutum yana karanta shi kamar yadda kuka sani zai zai wayi gari ya zama mai albarka shi karan kanshi inda ake karanta alkur'ani wajen kanshi yana zama mai albarka gidan da ake karanta alkur'ani gidan yana zamawa mai albarka haka nan inda duk suke mu'amala da alkur'ani haka suke zamowa mutum zai zamo ya samu nasara a cikin wannan rayuwa tamu da kuma makoma ya ku bayan Allah wanda yake son Allah ya sanya masa albarka a cikin karan kansa ya sanya masa albarka akan iyalansa ya sanya masa albarka akan dukiyarsa ya sanya masa albarka akan lokacinsa to lalle ya lazanci alqur'ani Allah ka sanya mu cikin masu lazantan alqur'ani shin ba Allah madaukakin sarki bane ya faɗi a cikin suratul an'am yace wannan littafi ne wanda muka saukar da shi mai albarka inji Allah yace ku bi shi ku bi Allah da takawa Allah ce zai muku rahama Allah ka yi mana rahama sayyidina abu huraira da Allah ya kara tabbata a gare shi yana cewa duk gidan da ake karanta alkur'ani gidan yana zamawa mai yalwa ga mutanen gidan idan aka ce yalwan gida ba ana nufin faɗin gida ba ba ana nufin yawan gini ba akwai mutanen da suke zaune a gida ya kai bedroom ɗari amma wallahi ba su kai wanda yake cikin ɗaki ɗaya jin daɗi ba ba su kai wanda yake cikin ɗaki ɗaya samun yalwa ba saboda ita wannan yalwar da ake magana a zuciya ake samu Allah ka ba mu ita to gidan da ake karanta alqur'ani za a samu yalwa sa'annan mala'ikun rahama za su dinga zuwa wannan gida shedanu za su guje wannan gida alherin wannan gida zai yi yawa idan ana karanta alkur'ani a ciki sa'annan gidan da ba a karanta alkur'ani ba shakka gidan zai yi kunci komai girmansa ga mazauna gidan mala'ikun rahama kuma za su kaurace wa gidan shaidanu za su zo su taru a gidan alherin gidan zai zamo kaɗan matukar ba a karanta alkur'ani a ciki usman dan affan yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yake cewa inda zukatanku sun tsarkaka da ba za ku taɓa wato ƙoshi da magana Allah wato da ba don rashin tsarkin zukatanmu ba shi yake sa mu ji ba ma son karanta alƙur'ani amma in zukatanmu suka zama masu tsarki yace za mu ji muna son karatun alƙur'ani Allah ka sanya mana son karatun alƙur'ani ɗaya daga cikin magabata yake cewa duk lokacin da na ƙara yawan karatun alƙur'ani ba alƙur'ani na kai albarka a cikin rayuwa ta ta ƙara ƙaruwa albarka a cikin lokaci na ya ƙara ƙaruwa ya ce haka nan nake yi kullum ina ƙara karatun da nake yi ina ganin kuma albarkoki suna ƙaruwa a cikin rayuwa ta daga ɗaya daga cikin magabata yake cewa wanda yake son ya gane matsayin shi a wajen Allah in kana son ka ga kana son ka san matsayinka a wajen Allah yace to ka kalli matsayinka a wajen Qur'ani irin matsayinka a wajen alkur'anin Allah irin matsayinka a wajen Allah saboda alkur'anin Allah maganan Allah ne wanda duk yayi kusa da shi yayi kusa da Allah wanda duk yake san shi yana san Allah haka nan yake idan mutum yayi nesa da shi yayi nesa da Allah Allah ka tsare mu ya kuma Allah karatun alkur'ani yana daga cikin mafi girman hanya wanda yake kare lada mutum yayi ta tara lada mai yawa yana daga cikin hanyar da Allah yake daga darajar mutum a cikin wannan rayuwa ta duniya hakanan Allah ya daga darajar mutum bayan ya mutu maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya karanta harafi ɗaya a cikin littafin Allah to za a bashi lahada sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane lada kuma a ninka shi zuwa goma ya ce amma ba ina ce muku sai mutum ya ce alif lam mim ba shine ya karanta harafi ɗaya ya ce alif harafi ne lamun harafi ne sa'annan mimun harafi ya zo cikin hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ku karanta alqur'ani saboda zai zo ranar tashin alkiyama yana ceto ga waɗanda suke karanta shi ku karanta wato amare guda biyu shine suratul baqara da suratul ali imran saboda za su zo ranar tashin alkiyama kaman girgije za su zo su kadai ake kallo a filin tashin alkiyama haka nan za su zo za su kwashi duk waɗanda suke karanta su zuwa aljanna Allah ka samu a ciki ku karanta suratul baqara inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace saboda haddace baqara albarka ne barin baqara kuma hasara ne kuma masihirta ba sa iya karanta suratul baqara manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa za a ga makarancin alqur'ani a ce masa nan kiyama kai ta karatu kana hawa kana hawa gidanka yana karuwa irin yawan karatunka irin girman gidanka a cikin aljanna har zuwa ƙarshen aya da zai karanta an samu hadisi daga Abi Huraira yadda Allah ta tsara tabbata a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce alqur'ani zai zo ran tashi alkiyama alqur'ani zai zo ya tsaya a filin kiyama ya ce wa Allah wannan bawa ai ubangiji kai masa kwalliya ka sa masa kambi sai Allah madaukakin sarki ya sa a sa mutum kambin sarauta sai ya sake ciya ubangi ka ƙara masa ado sai Allah ya ƙara sa a sanya masa kambi na karama sai ya ƙara ciya ya ubangiji ka yarda da wannan bawa sai Allah ya ce na yarda da shi haka nan za a ce mutum yayi ta karatu yawan yawan karatunsa yawan ladan da zai ƙara samu da yawan girman aljannarsa Allah ka azurta mu da karatun alkur'ani dare da rana Allah azurta mu da karanta alkur'ani yanda ka yarda da shi Allah ka ka sanya mana albarka a cikin rayuwarmu ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku aikata abin da ya umarce ku ku hannu ga abin da ya hane ku ku rabauta nan duniya da kuma kiyama ku sani waɗannan hadisai wanda suke kwadaitarwa wajen karatun alkur'ani duk da ga su mun ji su sai dai wani lokaci dan adam zuciyarsa dole zai ji bakin ciki kan abin da yake gani a cikin gidansa kan iyalansa wajen tauye haƙƙi na karatun alkur'ani mai girma wannan kuma sai dai mu yi tala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim mutum ya tambaye kanshi a lokacin da yake da shi a wannan rayuwar wani lokaci ne a lokacin sai ba wa alqur'ani mutum ya duba yawan lokacin da ya ba wayarsa ta hannunsa ka duba so nawa kake lata waya in Allah ya tambaye ka da wayarka da alqur'ani wanne ka fi so in Allah ya tambaye ka da wayarka da alqur'ani wanne ka fi kulawa da ita wannan magana ta ce dai wannan wayar ka ce in Allah ya tambaye ka yaya akai kai wani a rayuwarsa fa kudin da ya sa credit a wayarsa na rantsa da Allah bai taimaki addinin musulunci da wannan kudin ba kudin caji na waya kudin internet wani kuma in ya sa saban Allah kawai yake yi amma ba za ka tarar da yana aikin da zai je ya tarar da shi a lahira ba da dukiya wanda ta yi daidai da wannan dukiya ko kuma ta fita yana daga cikin abin bakin ciki mutum ya waye gari baya baya bawa alkur'ani lokacinsa ya zama a lokacin da yake ba alkur'ani wai lokaci ne da bai da aiki wai idmuti bai da aiki kaji alkur'ani maganan Allah ba ruwanka da shi sai baka da aiki sai mutum ya samu lokaci wannan ganganci ne wallahi wannan rashin basira ne kuma wata hanya ce da shedan ya dauka na halaka mu saboda alkur'ani kamata yayi musulmi yana kwana da shi yana tashi da shi yana daukar shi dare da rana fiye da yanda kake daukan wayarka fiye da yanda kake latsa wayarka dole ka kula da maganan Allah sannan Allah madaukakin sarki zai tambayi kowa dangane da yanda ya kula da alkur'ani wani zaka tarar da wata guda sai ya wuce bai ma bai sauke alkur'ani ba to ina maganar sauka wani ma bai iya karatun qur'ani ba Allah ya sauki ko mai mutum zai je ya gaya wa Allah Allahu a'lam Allah madaukakin sarki ya aiko ma sako ya baka shekaru kuma ya baka lafiya wanda ka je ka koyi wasu yarurruka a duniya ka iya yarurruka ka iya karatun jaridu amma maganar Allah shi kadai ne baka iya kuma fa wajen Allah zaka koma kuma Allah shi zai yi hisabi kuma Allah shi ke da wuta shi ke da aljanna kuma shi ya halicce ka kuma a ƙasarsa kake abincinsa kake ci duk ni'ima da ka sani ta shige amma maganar sa dai kadai ita ce mutum bai iya ba Allah madaukakin sarki ga tsare mu kaga mutum ya rayu shekara 40 shekara 30 amma bai kula ba da alkur'ani wannan matsala ce kuma bai damu ba Allah madaukakin sarki a cikin suratul furqan yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai koke yace ya ubangiji mutane na sun guji alqur'ani Allah ka tsare mu cikin waɗanda suka guji alqur'ani wato sun rabu da shi ba ruwan su da shi maluma Allah ya saka musu da alheri suka ce kaurace alqur'ani yana da nau'in wato daban-daban yana daga cikin kaurace alqur'ani mutum ya daina aiki da shi yana daga cikin kaurace alqur'ani mutum ya daina shari'a da alqur'ani yana daga cikin kaurace alkur'ani mutum ya daina karatun alkur'ani kai yana daga cikin kaurace alkur'ani mutum ya daina magani da alkur'ani wallahi qur'ani magani ne kamar yadda Allah madaukakin sarki ya gaya mana dan haka ya zama dole mu koma kan alkur'ani mu bawa alkur'ani lokutan mu mu bude makarantu ta na hadda alkur'ani a cikin Abuja da kewaye mu kashe dukiyoyinmu watakila za mu samu wato mu laifin da muka yi na nisanta alkur'ani mu samu ya ragu saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mafi alherin ku shine wanda ya koyi alkur'ani kuma ya koyar da shi ya ku bayan Allah karatun alkur'ani shine ruhin rayuwa shine ran rayuwa sa'annan shine rayuwar rai kowanne ka juya haka alkur'ani yake shine rayuwar rai shine ran rayuwa shi alqur'ani kuma duk wanda yake karanta shi ya lubince shi bai kosawa da shi kuma akwai albarka a cikin alqur'ani musamman idan mutum ya karanta shi da fahimta da kuma tuntuntuni saboda ba a san mutum ya ringa karanta alqur'ani da sauri mutum ya ta karanta shi bai san me yake yi ba shi yasa ribar da ake samu ba ma samu amma alqur'ani duk yadda ka karanta shi in dai akwai tadabburi akwai tuntuntuni a wajen ma'anoninsa kana tsayawa a inda yake maganan abubuwan mamaki kana tsayawa inda yake da asraru na alqur'ani kana samun abubuwa to ba shakka zaka samu albarka Allah madaukakin sarki a cikin suratul sada yake cewa wannan littafi ne muka sau muka saukar da shi gare ka mai albarka mun saukar da shi ne don su yi tuntuntuni akan ayoyinsa sa'annan masu hankali su su tuna Allah ya sanya mu ciki ya zo hadisin sayyidina Huzaifa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yadda yake karanta alqur'ani shine in yana karanta alqur'ani duk inda yazo kan ayar rahama sai ya tsaya ya roki Allah ya ce Allah kai mana rahama idan yazo kan ayar azaba sai ya tsaya ya roki Allah Allah ka tsare mu daga azaba idan yazo kan aya da take magana tsarkake Allah sai ya tsaya yi tasbihi ya tsarkake Allah akwai hadisi ibnu mas'ud yake cewa mun a rayuwarmu a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam mun kasance idan muka samu ayoyi goma na alkur'ani muka samu ayoyi goma na alkur'ani to ba ma wuce su har sai mun gane ma'anarsu sa'annan sai mun yi aiki da su yace shi yasa ma muka koyi alkur'ani tare da aiki da alkur'ani haka muke tafiya da shi wannan kuma shine ake son kowane musulmi yayi kokari ya kwatanta shi a cikin rayuwarsa Allah madaukakin sarki ka sa mu cikin ma'abuta alqur'ani Allah ka sanya mu cikin wanda alqur'ani zai cece su Allah ka dauki musulunci da musulmi Allah ka kantar da kafirci da kafirai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ويعزم له يوم القيامة أجرا عباد الله يقول المولى جل شعنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ibadallah imaru awqatakum bi tilawati kalami rabbikum huwa khairu zadin lil qulub wa khairu isti'dad lil yawm ar-rahil يقول المولى جل شأنه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون القلب يسعى ويكسو والنفس تدعف عن الداعة بمشاكل الحياة وما أهوجنا في هذا الزمان إلى ما يلين القلوب ويصلح فسادها وما من علاج أنفع للقلوب كذكر الله جل جلاله يقول المولى جل شأنه ألا بذكر الله تطمئن القلوب وأعظم الذكر تلاوة كتاب الله جل جلاله ولا يخفى على شريف علمكم أن القرآن منبع البركات ومورد الخيرات ومن أنفع الأسباب لصلاح العبد في حاله ومعاله عباد الله من أراد أن يبارك الله في نفسه وأهله وماله ووقته فعليه بملازمة قراءة القرآن ألم يقل ربكم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول إن البيت لا يتسي على أهله وتهجره الملائكة وتهجره الشياطين ويكثر خيره أن يقرأ فيه القرآن وإن البيت لا يضيق على أهله وتهجره الملائكة وتهجره الشياطين ويقل خيره ألا تقرأ فيه القرآن وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه لو دهرت قلوبكم أشبيتم من كلام ربكم على هذا الصالحين كلما زادت هزبي من القرآن زادت البركة في وقتي ولا زلت أزيد حتى بلغ هزبي في كل يوم عشر أجزاء وقال بعد السلف إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فانظر قدر القرآن عندك عباد الله إن تلاوة القرآن من أعظم الطرق لزيارة الحسنات ورفع الدرجات في الدنيا وبعد الممات قال صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف ألف حرف ولام حرف وميم حرف وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرأوا الزهروي البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما سرقان من دير سواء تهاجان عن أصحابهما اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تتبعها البطل رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء القرآن يوم القيامة فيقول يا رب حله فيلبس تاج الكرامة ثم يقول يا رب زده فيلبس هلة الكرامة ثم يقول يا ربي ارجع عنه فيرجع عنه فيقال له اقرا وارقع ويزاد بكل آية حسنة اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله ولي الصالحين له النعمة والفضل وله الثناء الحسن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا عباد الله اتقوا الله تعالى وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه تفلحوا في الأولى والآخرة عباد الله مع هذه الأحاديث العظيمة التي ترجب في تلاوة القرآن إلا أن القلب لا يحزن لما يجد الإنسان من نفسه وما يراه من أهل بيته من التكسير في حق هذا الكتاب العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله وليسأل كل منا نفسه كم يؤذي القرآن من وقته وكم الساعات التي تمر عليه في يومه وليله وهو يقلب الجوال يقرأ رسالة المخلوقين وللأسف أصبح منا من لا يؤذي القرآن إلا وقت فراغه بل وصل أمر عند بعضنا أن يمر عليه شهر تلو الشهر ولم يكتم القرآن ولو مرة واحدة ومن العجب الوجاب أن تجد مسلما في أربعين أو ثلاثين من عمره لا يعلم كيف يقرأ القرآن ولا يهمه ولا يبالي وهو يعيش كأن شيء لم يكن قال الله تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا أي جعله متروكا مرغوبا عنه عباد الله ذكر أهل العلم أن هجر القرآن له صور مختلفة فمنها هجر العمل به وهجر التحكم إليه وهجر تلاوته وهجر التداوي به فلنهذا من حجران كتاب ربنا ولنقبل عليه ولنجعل للقرآن من وقتنا للحفظ والترتيل ولندعم حلقات التحفيز في أبوجا وفي أنهيها بشيء من أموالنا لعلنا نجبر النقص في تعلم القرآن وتعليمه وفي الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه عباد الله إن القرآن روح الحياة وحياة الروح ولا يشكى من كان القرآن أنيسه واعلموا أن بركة القرآن وموئزته تدرك بالتفهم والتدبر وليس بالحز والاستعجال فقرأوا القرآن بتدبر آياته وتأملوا في معانيه وقفوا عند عجائبه وتأملوا في أسراره وهذا من أهم مقاصد القرآن الكريم يقول المولى جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وجاء في حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية رحمة سأل وإذا مر بآية عذاب استجار وإذا مر بآية فيها تنزيه لله سبها ورأى وروي عن ابن مسعود قال كنا إذا تعلمنا عشر آيات من القرآن لم نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن فنتع فتعلمنا العلم والعمل جميعا هذا وصلوا وسلموا على إمام الخلق وسيد المرسلين كما أمركم بذلك ربكم بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بعدد كل معلوم لك اللهم اجعلنا من أهل القرآن وجنبنا الغفلة والعصيان اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ما قسمت في هذه الليالي والأيام من خير وبر وفضل وإحسان فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب واشمل الامتنان وما قسمت فيها من شر وبلاء فاصرف عنا في كل وقت وأوان اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وزكاتنا وجميع أعمالنا الصالحات إنك على كل شيء قدير اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نبتال من تحتنا اللهم احفظنا واحفظ جميع ما أوليتنا من نعمك والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وأنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله